أعوذ بالله من الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله النبي الأمي حاتم النبي وإمام مسلم على آله وصحبه وسلم وسلم تسليما الحمد لله yan uwa za mu ci gaba da karatun manzumatul aharari ina aka kwana fasulun to shuruɗu salati a nan aka kwana to bismillah rahman rahim shuruɗu salati sharuɗan sallah fasulun shuruɗu ha ɗaharatu hadas wal badani saubil makani min habas wasataru auratihi summa istikbal wa tarku qawlin wa kasiril af'al وعورة من رجل وأمته ما بين سراتهما وركبته وغرة عورة إلا الوجه والكف فنجاها لذاك نجها وفي السراويل الصلاة تكره إلا لثوب فوقه فيمده ومن تنجس ثوبه وعجزه عن غيره أوها فوقت اجتزاه ولم يجز ساهرها لعدم جهالة وهو به ذو مأثم وسل عريانا إذا لم تلفي ساتر عورة بغير خلف ومهدئ القبلة في الوقت عاد ومستحب كل ما فيه كل ما فيه يعاد وما يعاد الفر منه فيه لا tu'id bihil fa'ita wata nafula to a fasulu wannan fasali ne shuruɗu ha sharuɗan sallah hadas na farko tsarkin kari ya zama wanda sai sallah baya cikin tsarki na kari ma'ana yana da alwala ko kuma inda alwalar bata samu badan wani dalili karɓaɓɓe a shari'a ya zamo yana da abin da zai tsaya matsayin alwalar wato shine taimama walbada ne hakanan kuma sharuɗan sallah tsarkin jiki min habas daga najasa wanda zai sallah sharaɗi ne ya zamo duk jikinsa ba najasa in akwai najasa a jikinsa sallah ba ta yi ba hakanan kuma tsarkin tufafinsa min habas daga najasa haka nan wajen da zai sallar ya zamo ya tsarkaka min habas daga najasa auratihi haka nan kuma wato wajen waken dole a yi itilasin ha'in ba da ba za a ce wasaturu auratihi sai waken ya kare wasaturu auratihi sun mastiki ba wasaturu auratihi sannan sharaɗin sallah shine wanda zai sallah ya sitirce al'aurarsa ya zamo ya suturci al'aurarsa wanda nan gaba za a yi bayani akan menene al'aura dangane da bambancin mutane wato tsakanin maza da mata sun mastikibal sannan sharaɗi na gaba shine fuskantar alƙibla haka nan kuma sharaɗin sallah ya zamo mai sallah bai faɗi wata magana a cikin sallar ba sallah aka yi magana a ciki ta ɓaci matuƙar dai da gangan aka yi magana kuma ba don gyaran sallah ba hakanan sharaɗin sallah barin aiki mai yawa aiki ɗan kaɗan baya ɓata sallah kamar misali ya ɗau wani abu da ya faɗo daga gare shi wannan bai ɓata sallah ba matuƙar dai in an gano shi daga nesa ba a ce wannan ba sallah yake ba in aikin nasa ya kai matsayin da in an gano shi daga nesa za a yi cewa yana ba sallah yake ba ba za a ɗauka sallah yake ba to wannan ya zamo ya ɓata sallah an faɗa a baya cewa sitirce al'aura sharaɗi ne na ingancin sallah to al'aura ta mutum namiji a ma bai na suratihi wa rukubati tsakanin cibiyarsa da gwiwa wajibi ne namiji zai sallah ya zamo ya rufe duk abin da ke tsakanin cibiyarsa da gwiwarsa wal'amati haka nan mace wadda take baiwa ba ya ba to al'aura ta ma bai na surati ha wa rukumati tsakanin cibiyarta da gwiwa su ne aka haɗa aka ce ma bai na surati ma wa rukumati abin da ke tsakanin cibiyarsu da gwiwa
wawar ratun auratu mace wadda take ya mace ya balagaggiya dukkaninta al'aura ce illa alwaja wal kaffa sai faifin- sai ko fuskarta da tafinta da tafin hannunta
fanji hanjaha ka fuskantar da ita lizaka ga ta san haka na jiha fuskantarwa ka ringa tsawatar da ita duk wata mace da take ka daidai yakka ce kanwarka ce matarka ce ko duk wadda aka ce wannan a ƙarƙashinka take to ka ringa ɗora su akan cewa lalle in za su yi sallah ya zamo sun rufe baki ɗayan jikinsu fuska ce kawai da tafi aka ce nan ba al'aura ba ce
wa fi sarawili salatu tukurau mutum ya sallah da wando kadai haka ɗin karahiya ne ma'ana karahiya shine abin da in ka yi ka tozarta wa kanka lada amma ba a ce ka yi zunubi ba to mutum ya sa wando namiji ya sa wando kawai ya sallah a wandon haka ɗin karahiya ne ma'ana ya tozarta wa kansa lada amma dai ba cewa aka yi ya yi laifi ba illa iyaka yawaita aikata abin da yake karahiya yana nuna wulaƙantawa da addini
illa li saujin fawqahu sai fa idan ya zamo akwai tufafi daga sama wandan akwai riga ko akwai wani yadi da aka ɗaura daga sama fayu da wato wannan ana yabo wato ba a zargi ba a cewa an aikata abinda ba daidai ba so da yawa a larabci ana musanta ha ƙarami ana musanyo ha ah, hakuri daga ha ƙarami ahan kama a nan fayum da huda da hakuri da ha ƙarami za a sa amma aka sa hakuri hakurin maimakon ha ƙarami ne
wa man tanajjasa wa man tanajjas sauhu nan kuma an yi ilgamin sun a cikin ta akan yi ilgamin sun a cikin ta a cikin makarantar nan akwai wanda yake kira su haka ina misali a qur'ani inda yake sun ya zo kafin ta sun ta zo a ƙarshen kalma sai zama kalmar da take gabanta ta fara da ta ne ina haka ya zo a qur'ani guri nawa ne ko babu eh to a duba ilkar ko a duba a wannan liftahu tafsir da shawar abdullahi dan fodiyo za a gani inda ake ilgabul shi a sun a cikin cako ba wanda zai kawo ko waje ɗaya Mm? a kalmomin ƙur'anin gaba ɗaya gudano ne adadu wakilmuhu ƙala a ɗa adadin razin ta faɗa kalmomin ƙurani gaba ɗaya dubu casa'in da bakwai da ɗari hudu da tamanin da tara ba wanda zai kiyayo ko zai faɗa mana kalma biyu inda yake wannan kalmar ta ƙare da sun ta gabanta ta fara da ta ya zama a cikin makarantar na akwai wanda ya ɗirgamin sun ɗin a cikin can kamar dai a nan za a karanta da wannan tsari ne wa mantanar just sauhun wani tufafin sai zama na yana jasto ya zama a jikin tufafinsa akwai najasa ba shi kuma da wani tufafi sai wannan guda ɗaya wa ajaza ya zama ya gajiya daga waninsa bai da wani tufafin sai wannan auka fa waqata a to shi kenan istaza sai wadatu da yin sallah da tufafin nan mai najasa au haka wakata koko yana da tufafi amma tufafin ba a nan inda yake a yanzu yake ba yana gida shi kuma a yanzu in yace sai ya je gida ya ɗauko tufafin nan tsantsarka ya cire ya cire wannan mai najasar ya sa tsantsarkan ya sallah to ƙarshen ta lokacin sallar zai fita to ita za sai wadatu da yin sallar a cikin tufafi mai najasar walan yajuz ta'kiruha ba daidai ba ne bai halatta a ce za a jinkirta ya sallah dami daraki don cewa akwai najasa a tufafi a, ko a jiki ko a waje inda ba a samu yadda za a kawar ba to sai a yi sallar haka ba daidai ba ne a bari har wakacin sallar ya fita wa wa bi mu zuma asali wanda ya jirkita sallah bai yi ta a wakaci ba wai don cewa tufafinsa ba tsarkakakke ba ne to ya yi zunubi wahawa shi wahawa dole nan za a ce da ɗauri a kan da haratin mutaf'ilun wahawa bihi mufta'ilun wahawa bihi mufta'ilun zuma asali mufta'ilun shi yasa taf'ila ta farko a misra'il ta samu habanu taf'ila ta biyu kuwa ta samu ɗayyu taf'ila ta uku ko ta zo cikakkiya ba abin da ya taɓa ta to wasalli uriyana izalar Izalar sulki satira aurati aurati.
musulmi in ba ka samu tufafin da zai rufe ma al'aura ba ka rasa ko naka ko da siye ko da mallaka ta kowane nau'i dai na mallaka ko da aro duk ba ka samu ba shi kenan sai kai sallah tsirara bigairi kulfi ba saɓani na malamai a nan dan an faɗa Allah yana ɗora wa bawa abinda bawa yake da iko a kai ne tunda kai baka da ikon tufafin ya za a yi ba sai kai sallar haka ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataiha
wa muqiul qiblati wanda ya kuskure alqibla a fil waqti sai da ya gama sallah sai ya gano cewa inda ya yi sallar ba nan ne alƙibla ba to matsaje wakacin sallar yana nan ana bukatarsa ya sake sallar amma in har wakacin sallar ya fita ba fa sai ya sake ba ma sai ya sake sallar nan ba
wa mustahabbun kullu ma fi ba dukkan duk eh, gyara ne tarin tu'a nan kuma lam'ara ake kullu lam'ara ma sannan ma ɗin ita kadai kullu ma fihi tu'a dukkan abin da duk inda aka ce sallah a sake ta a wakaci mustahabbun to wannan sake sallar an so ne inda duk aka ce a sake sallah a wakaci to sake ta din ba lalle ba ne idan sake sallah lalle ne ba a iyakancewa da wakaci sai a ce a sake ta har abada shine wa mustahabun kullu dukkan ma fihi tu'ad abinda za a sake sallah in akwai wakaci to mustahabin sake ta din mustahabi ne ba farilla ba
wa ma yu'adul farqu minhu abin da aka ce in sallah ce ta farilla a sake ta inda aka ce sallah ta farilla a sake ta fi a cikinsa la la tu'idi bil fa'ita a wacce na to sallar da aka ce a sake sai fa wadda take mai wakaci kaka ce za ka sake alfa'ita sallar da take ta riga ta huce sallar da yake daman da wakacinta bane to wannan ma shi kenan wacce na kula haka nan ba a sake nafila inda da aka ce in sallah ta farilla ce to a sake ta a wakace to ma'anar wannan in sallar ta nafila ce to ba sai an sake ta ba sai fa inda yake nafilar ingancinta ya zamo ya ɗoru a kan sallar farilla akwai inda yake sallah ita a kanta ba farilla ba ce amma akan ce za a ce sa- ingancinta ya rataye ne da ingancin wata farilla yanzu misali kamar wutiri wutiri ba farilla ba ne amma wutiri baya inganta sai fa ishar da ta gabace shi ta inganta duk inda yake isha bata inganta ba to ko an yi wuturi wuturin nan aka sake isha to shi ma sai an sake shi yauwa shi yasa irin nan sai ya zama in an ce a sake ishar a wakaci to in ka sake ishar a wakaci to shi ma wuturin sai ka sake shi shine wato wani malami mutar fal yake cewa man adalil isha'i littartibi yu'idu lil wutri bila takzibi kadalla zailin ajisun tazakara min ba'di ma sallal isha wa autara wa mithluhu al mu'idu lit taksiri an talabin yajibu lit tadhiri aw allazi an qibl kan qiblatin qadin harab aw allati an sarri hasabun kashab aw allazi awqa'aha bi mawdini kana'is al kuffari aw bil ma'adini man adalil isha'i wanda ya sake isha littartibi saboda jerantawa ya zama matsalar aka ce isha tasa bata inganta ba saboda bai magarba ba kafin isha za ka ce dole ya sake ishar idu lil wutiri to ko da da ya waccan ishar ta farko ya yi wutiri za a ce sai ya sake wutirin lila ta kazibi ba jayayya a wannan magana kazan da zai na jisun ta zakara min ba da ma sallar isha wa autara haka da mutumin da yake ya yi sallar isha ya yi wutiri bayan ya yi wutirin sai ya tuna ashe tufafin da ya yi sallar ishan nan da shi ya yi wutiri akwai najasa to wannan za a ce sake ishar in ya sake ishar ma ya yi wutiri wanda sake ishar nan a wakaci ne wa misluhul mu'idu litakfiri misalin wannan wanda aka ce sake ishar saboda ya takaita an dalabin ya jibu littaɗiri daga neman ruwa wanda yake wajibi a kansa to yanzu in aka ce ya sake ishar to ita ma wutarin sai ya sake abin da zai an ƙilatin ƙadin haram ko mutumin da yake ya ɗan ya kauce daga alƙibla aka ce ya yi sallar isha ya kauce daga alƙibla sai ya tuna a wakaci ko aka gane da shi a wakaci aka ce to sake ishar to yanzu ya sake ishar sai ya sake wuturi awal lati an salli har sabon kashe ko wadda tufafi ya yaye daga kirjinta tana sallah to sai ta sake kamar ta sallar isha ya zama tufafi ya yaye daga kirjinta aka ce to sai ta sake ishan nan a wakace to sai ta sake wuturi awal lati auqa ha bi mawdini kana yasul kuffar ko wanda ya ta a wajen da yake gurin ibada ne na kafirai wanda kuma a yanzu suna yin ibadar a ciki kuma gashi bai shimfiɗa tufafi ba da a yanda kasar tasu yanda wajen nasu yake haka ya sallah akai ba tare da ya shi da tufafi ba aka ce to sake a wakace na zama isha ce yayi a wajen ibada kafiran nan kuma sai ya wuturi to in ya sake isha sai ya sake wuturi aw bil ma'adini ko inda raƙuma ke durƙusawa to alhamdulillah sai mu kwana a nan ko sai mu tsaya sai mu kwana a nan a tashi fasalin farnan sallah ko Allah ya gane da mu Allah ya saka to ba a yi mata din ba ko to mutum فصل wannan fasali ne في شروط الصلاة a cikin sharuɗan sallah wannan fasali ne a cikin sharuɗan sallah وشروط الصلاة sharuɗan sallah طهارة الحدث tsarki na kare وطهارة da الكمال tsarki na najasa من البدن ya zama ko ba najasar a jikinsa an samu tsarki daga najasa a tufa a jikinsa والصوت da tufafinsa da Wani makani.
kuma inda zai sallah وستر العورة sharadi na uku na sallah shine sirce al'aura واستقبال الكلام sharadi na hudu shine fuskantar alƙibla وترك الكلام hakanan sharadi na biyar shine barin magana kada ina sallar ne magana وترك الأفعال الكثيرة sharadi na shida shine barin ayyuka masu yawa
و- wa'aurar وعورة kurji al'auran namiji ما بين daga السورين gwiwarsa ila Ila rukubati zuwa am daga cibiyarsa zuwa gwiwa والمرأة كلها mace عورة.
gaba ɗayanta al'aura ce ما عدا الوجه banda والكفان ta fuskarta da tafinta وتكره الصلاة في السراويل karayya ne a yi sallah a cikin wando shi kaɗai إلا إذا كان فوقه شيء sai ko idan wani abu a saman wandon ومن تنجس ثوبه wanda tufafinsa ya zamo akwai najasa a jiki ولم يجد ثوبا bai غيره samu wani tufafi daban ba ولم يجد ماء يغسله به bai samu ruwan da zai wanke najasan nan ba da ruwan أو لم يكن عنده ما يل- ما يلبسه ko kuma bai samu mayan basu huwa wanda zai sa ba marin labisa ake cewa murarin in yalbasu حتى akwai يغسله kuma labasa na ya rikitar yalbisu shi kuma ake cewa ina misalinsa a ƙur'ani inda labasan na rikitarwar ya zo wala labasna alaihim ma yalbisu suratul al'ami ne ko Eh? a suratul al'ami ne ko aya ta nawa to Hatta zai ya tufafin bi da zai sa har sai ya wanke wannan tufafin mai najasa وكاف خروج الوقت ya ji tsoron fitar wakaci صلى zai بنجاسة sallata najasarsa
ولا يهل تأثير ba zai الصلاة halatta a ce za a jinkirta sallah بعدم don الطهارة rashin tsarki don rashin tsarkin jiki ko tufafi ba tsarki na alwala ba ومن فعل shi ذلك wannan maganar a kansa daban ne wanda ya aikata wannan فقد أسى ربه ya saba wa ubangiji shi ma tsarki na alwala mutumin da bai da alwala ya rasa ruwa har wakaci zai fita to me zai sai ya ce mama ya sallah ai wannan sai ya ce mama ya sallah a sannan
ومن لم يجد ما يستر به dan aure da wanda ya samu abin da zai ci al'aurarsa da shi ba صلى sai أريانا ya sallah tsirara wa man akda al-qibla wanda ya kuskure alƙibla a'ada ya sake fil waqti sallah a wakaci wa kullu i'adatin fil waqti ila aka ce a sake sallah a wakaci fa hiya to fadilatu sake sallar nan mustahabi ne ba lalle ba wa kullu ma tu'adu minhu as-salatu inda fil dai waqti aka ce a sake sallah a wakaci fala tu'adu minhu shi al-fa'idatu kenan duk da an ce a wakaci ai ba a sake sallar da ta riga ta fita wadda wakacinta ya riga ya fita wan nafil ko kuma nafila yau alhamdulillah sai ya tashi faslun fara'ilu salati Allah ya fahimtar da mu Allah ya ba mu ilimi mai amfani Allah ya saka wa malaman mu Allah ya saka wa masu littafi Allah ya rubuta yanzu kamar a inda mutum ya zama yana da ruwan da zai alwala kuma tufafinsa akwai na dasa to sai zan to wannan ruwan da zai alwala da shi zai iya da sai wanki na dasa amma ba da zai zai tsaya a lura ba ai sai ya gabatar da wanke na jassar sai ya wanke na jassar in ya so sai ya ke mama ya sallah na inda shi tsarki na kari yana da musaya alwala tana da abin da ke tsayawa matsayinta shine mai taimama a haita ko najasa wanke najasa ba wani abu da yake tsayawa matsayinta ko akwai ne ko babu na to to alhamdulillah mu karanta fatiha daya salatul fatiha uku sai yau su da alwala na mutane Allah ya musulmi duk abin da yake damun wani wanda wani abu yake damunsa a cikin musulmi Allah ya yi musu wanda yake da bukata ta alheri Allah ya biya masa wanda yake cikin halin gunki Allah ya fidda shi Allah ya bamu ruwa da amfani Allah ya yana da abin nan Allah ya taimaki musulunci Allah ya taimaki musulmi a duk inda mu yake baka da sallallahu alaihi wasallam Allah ya bamu kyakkyawan يا رب يا رب ولا يسلمك السلام عليك رب العزة والسلام على المرسلين الحمد لله alhamdulillah